فإن أصدق الحديث كلام الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawar ma wannan dare na laraba ko wanda shi ne dare na 26 ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da 25 ga watan uku kuma mai ladiya haihuwar annabi isa dan maryam 2025 a wannan masallaci mai albarka masallacin sabo kwalta ningi karamar hukumar ningi a bauchi ta najeriya wanda muna cikin suratun nur zai ba mu ce waccan ayar ba ayar ta hamsin da biyar wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim akan ta zamu tashi insha Allah ta'ala ma ku yan tambayoyi arama zai karanta mana wa alaikum assalam
wannan ba ta yi ma
mai tambaya na farko yana cewa mai tambaya na farko yana cewa malam menene dagutu a shari'ar musulunci kuma ya ake zama dagutu kuma ya ake santan kai daga dagutu wai menene dagutu wai ya ake zama dagutu ya ake iya nisanta daga dagutu kullu ma ubida min dunillah fa huwa dagut da abin da za a bauta kuma bayan Allah dagutu ne kudi ma za su iya zama dagutu sarki zai iya zama dagutu shugaba haka uwa haka uba haka duk wanda ake jin maganarsa saboda maganar Allah duk wanda ake ma'ana biyayya a gare shi saboda biyayyar Allah da manzo wannan ya zama dagutu an gane ko in kuma an ce bauta ba wai sai ka aje abu ka mai sujada ba a'a duk lokacin da yake ce kai kai ko da ba Allah ya ce kai ba ko manzansa ya zama dagutu a gare ka shi yasa manzon Allah wani hadisi yake cewa ta isa abdul dinar ta isa abdul khamila ma'ana bawan dinari ta isa abdul dirham bawan dinari ya halaka bawan azurfa ya halaka bawan riga ma ya halaka kaga ai ba dinari yake sa a gaba yake sujada ba ko a saboda shine komai a gurin shi in akwai shi zai in babu shi ba zai ba ko da Allah yana so ko da manzo Allah baya so saboda kai an ce da gutu karka tafi nesa duk abin da ake ganin girman sa saboda ganin girman Allah da manzo da gutu ne kuma sautare shi da gutu ma lokacin bai san da gutun bane ba an gane to yana ganin ka fahimci wannan ka gane me ake nufi da gutu na'am
mai tambaya ta daga tana cewa uku mai tambaya na gaba yana cewa na mai tambaya na shi ne mutum ne yana cikin sallah tare da liman sai liman ya yi kuskure da yake tsaye ya zai ya zama ta biya ba
Ah, ban gane ba wannan labari ne ko me me yake so ya ce to ya miƙe tsaye bai zaman tahiya ba ko to shikenan in ya riga goyensa sun bar ƙasa kamar yadda ya ce ya miƙe tsaye sai ya wuce in ya gama sai ya kabli ko ba'adi
mai tambaya ta daga tana cewa malam da mata malam ya shafi ya rayuwa malam mutane suna cewa duk macen da take hura hanci kariya ce to malam me yi hukuncin mace mai mutunci kuma da hura hanci to gaskiya ni ban sani ba ban san yadda aka ce mace mai bula hanci ka- karo ba ce ba eh ban sani ba gaskiya amma bula hanci ne ban ga laifin shi ba kwalliya ce ta mace kamar huda kunne ne an gani ko gaskiya ban sani ba ne dai amma ni dai ana bula mu Eh, in an samu hadisi ne ma sai a taimake ni ga dan ban sani ba gaskiya na'am
mai tambaya ta daga ta da mata malam ya shafi ya rayuwa na'am malam me ne hukuncin wanda gwamnati ta ba shi aikin aikin yi kowane wata tana biyan sa albashi amma kawai sai dai ya rinke karɓan albashi ba ya zuwa da ya ba shi shawari ne yin zuwa wajen aiki ko da idan ya ba shi shawari ne zuwa wajen aiki ko da yaushe sai ya sai dai ya ci idan ya je wajen almuhimmu dai bai ba laidai bane kana cin haram kawai kana cin haram ka ke zuwa gurin aiki in ba haka ba kana cin wuta balbal duk lokacin da zaka ke a matsayin dan albashi baka zuwa office babu dalili ba oganka bane yace ka dakata ba oganka bane baka wani assignment karkashin office dinka baka je gurin aiki ba wallahi sai kai bayani a gaban Allah in takwas ake shiga dole ka je takwas ba za kuma tashi sai biyar ba sai biyar zaka tashi in dai baka yi haka ba to sai inda izinin oganka amma in ba da haka bane ba yadda mai awo zai cutan mutane a awo to kai ma haka ke cuta Allah ya ce wailul lil mutaffifina alladhina yaktalu ala nasi to in za su auno yanzu shi so yake yi a bashi full albashin sa amma shi na bada full aiki ne to da kai da mai awo mai tauye ma'auni ta tafi kuɗe wallahi wannan shine magana ta gaskiya in dai kana cin albashi baka zuwa aiki wallahi haram kake ci wallahi wuta kake ce kuma sai ka biya ba ka da bambanci da mai cin riba ba ka da bambanci da azzalimi mai tara hanya ya kwaci kudin mutane ya kamata mai tsoron Allah kowa aikin sai ya shiga wuta zai shiga aljanna ba haka bane ba amma idan an waye gare ogana ya ce kar ka zo ko kuma ka tambaye shi wani uzuri ko kuma an an sa ko wani assignment a wani gu daban an ba ku sati ɗaya ko kwana biyu ko makamancin haka to kaga wannan wani abu ne daban ko amma ya zama kana gida ka ta kai sai fira kawai to gaskiya ni ban ga dalili ba amma za ka ga da yawa a local government wa'yansu ma yara ƙanana ne amma suna da ofa a gani ko yara ƙanana ne ma amma saboda suna da ɗaurin gindi za ka suna da ofas wannan haramun ne za ka ga mutum ɗaya dpm ko wani hod da wajen ofa goma ashirin ba haka ba ne ba lokacin da aka dawo da tsarin ippps ɗin nan ba ku ga jami'o'i da yawa ba sai ga an samu sun suna tattalin ofa a lokacin ana fidda ita mutum nawa aka ɗauka a university non academic staff da academic din ma a ƙarƙashin tsarin IPPS nan da aka koma a ce da ana cin kuɗi ana karɓar kuɗi albashi da wannan ofofin an gane ko amma yanzu ana koma IPPS duk aka aka yi aka yi ma'ana kashi maraba da IPPS din da kusa zuwa jami'an makarantu an gane ko a raba haka aka yi talabawa wasu da yawa bayan Allah sun samu aiki a lokacin an gane ko to haka ake za ga a local government sai ga in an yi sabo gwamnati in za ta yi sikirinin sai ga an fito da mutum dubu nawa eh duk kuma ana cin albashin su za ga an an mutum daya yana daukar salar mutum 20 30 kuma za ka tada ya dauki bashi loan a wannan offer kuma duka to ina za mu ga daidai ba za mu taba ganin daidai ba isa kake ganin cewa duk wanda ya ci haram kuma da haram din ta kare kuma sai da miskini karshe dai ga an kama ciwon kafa hawan jini wane ne wane ne haka dai haka za kare kuma Allah ya sauke
bi da mai aka yi suna cewa da fatan magana sha ruwa lafiya maganin iyaye ne da yan su guji ruwa
talakashe mana mai suke so su ita yarinya akwai wanda take so ruwa kuma shi na akwai wanda yake so To.
kuma ya ce dole dole sai ta ruwan da yake so a bai isa ba bai isa ba gaskiya bai isa ba ba inda Allah ya ba uba dolan dole ya aure da isa ga wanda ba ta so in ma an daura miki kina da yankin ki je gurin alkali a ruguza wannan aure wannan shine magana ta gaskiya in kuma kin yi hakuri to wannan falalaki ce amma ba wanda ya sai takura miki ko manzo Allah ma bai takura wa wani ba balle kai manzo Allah kuma ya fi ka cancanta da yarka ba haka bane ba da manzan Allah ya ce ki auruwa da kowa ne ta ce ya annabin Allah wannan umarni ne ko shawara ce ya rasulallah manzan Allah ce shawara ce ta ce to ba na son shi ba shi kenan ba ai a tunan faɗa manzan Allah huwa yau eh miskini an gane ko ai manzan Allah ya ce ma'ana budurwa tusta amaru ko tusta azanu ana neman izinin ta ne kina son wani manzan Allah ce wa izinu hasimatu har ma sabai suke cewa to ai za ta ji kunya ba za ta iya magana manzo Allah ce izinin ta shine ta shiru in ba ta so kuma za ta kuka haka ne to kuma kawai kai shikenan wata ma an aura mata wanda ba ta san ta zo gurin manzon Allah ta kawo kuka manzo Allah ce kina da yancin ki bata auren ta ce kawai zan musu biyayya an hakuri ya rasulullah dan dan faranta musu amma dai ka sani ba hurumin ka bane ba in ta ka wanda baka so ko ba shi da hali na gari ki ce canza in kuma dan takararka ne sai ku shiga sai ya shiga shi ma nema Kar ka je ka masa zance ita shi zai zance da kansa ku gane abin da kyau wannan kai kamfen za ka shiga kana to dai wancan dai da dai ina ga me da hana ki auruwa ne ai kaza da kaza ai kaza da wannan ba umarni bane shawara ce in ka gama ta tashi ta watsar to baka ka ga laifinta saboda aure ai ita za ta zauna da mijin ba kai ba shi yasa manzo Allah ce tanaka hul waludal waduda ka gane ko ku aure mata masu son ku saboda ka in an wayi gari ma'ana ma'ana yarinya ba ta son namiji ba za ta jure ba amma in tana so fa kai ma kuma zaman lafiyan ka ne ba haka bane ba amma ba haka ba kullun tana hanyar kawo kara baba dama ai kuka ce ni ba san shi nake ba dama ai ai zamun ku ne ba ni ba zabi na bane ba kawai abin da yake a gaban ka kai uba shine in ta kawo ka bincika in yana da matsala ka ci a wance wannan saurayin naki akwai matsala kawo wani wannan shine aikin ka in ta kawo ka sake duba in kalau yake ka ji tsoron Allah ka bar ta kayanta wannan shine amanar da ya kamata amma ba wani da yake da hurumi wai kai ka kana ra'ayinka ya tana ra'ayinta kai zaka zauna mata zama auren zama aure fa za ne dindindin ko ba haka bane ba in kuma akwai so da kauna akan jure komai a zaman aure amma in aka rasa wannan so din to da matsala shi yasa jariri soyayya ba ta jimirin aure ba ta jimirin zama aure gaskiya ko barta ta zabo wanda take so kuma wanda ya mata kowa da zabin shi zabin ka daban nata daban na'am kawai faɗa mana na ga takarrutun da yawa tana cewa malam kamar mijin ya nasiya To.
Kullum yana zuwa abin karatun ka Allahu akbar to kai yau fa an kama ka to faɗa an kokwace kanshi me take so a faɗa masa ba shi ko wajen zuwa kullum sai gidan abokansa to yana ya mai da matan abokansa kamar yan tara tara ayya yana wasa da su ba daidai bane amma ita kuma ta rasa farin cikinsa eh gaskiya ne to ka ji ka ji tsoron Allah eh ka ji tsoron Allah mata kai ta ce kanwarka aboke firarka kai uba ne miji abokin raha duka dai ai mun ga rayuwar manzon Allah ko in akwai wani wanda zai zama mai daura fuska ga iyali manzon Allah ne saboda shine ba a taba yin dan adam irin shi ba mai daraja mai kima mai falala kuma ya zama shine hasken duniya baki daya shine annurin duniya baki daya ba za a yi ba kuma za a taba irin shi ba baki daya ko ba haka bane ba kuma duk duniya suna cin albarkacin manzon Allah amma kalle da yake mu'amala da matayensa ayi gudu ayi tsere ayi goye goye ka kalli fa darajar irin ta shugaban halitta ai yayi goye goye da ƴar karamar yarinya eh ƴar karamar yarinya ina fata an gane har a zo gurin wanka ma ana wasa a gurin wanka da yar karamar yarinya wanda babanta ma ya girme shi to idan manzon Allah yana sakin fuska a gurin iyalinsa ina kuma kai kai ba fa iyali ba hacca har manzon Allah ya cewa ya tabassumu ahadukum fi waje akhi sadaka in kaga abokinka kai murmushi namiji ma fa kenan akwai ladan sadaka to ina kuma matarka amma ka iya zuwa wasu wanda ba halal ɗinka ba kai dariya da su ka aikata haram amma ga halal ɗinka ba ka yi wannan zina kake aikata wallahi zina ce wannan tunda ai manzo Allah ya ce ido na zina baki na zina hanci na zina ko ba haka bane ba to wannan zinan baki ce shi ma abokin naka ɗaya sashasha ne ba san ciwon kanshi ba dan me zan bari kana ta fara'a da mata na akan menene ko uwa mu ɗaya uwa mu ɗaya zan taka maka aiki birki matata da ballakum dinukum waliyadin la misata fil amfil zawja eh kowa ai wasa ai wasa ko ba haka bane ba amma har ka matata matata ce ke ma in naga kina saka mai fuska kuna dariya sai na taka miki birki ko ba haka bane ba saboda haka kuma kai shikenan ka- shi shi mai abokin naka shashasha kai ma shashasha matan ma shashasha shashashu duka ku baki daya an gane ku domin duk wanda yake da kishi in dai kana kiyaye matan wasu to kai ma zaka so a kiyaye naka mijin naku ne shine yake kula wasu a kasuwa ko a office amma in dai kana kiyaye haddin matan mutane ba ka sakin fuska ba ka musu wannan bagalacin na fuska to da izinin Allah ba za ka so aiwana ka kai ma haka ba amma in har kana kula matan wasu kai ma za ka je ba ka kishin komai dan an yi wa naka amma duk wanda ya zama irin wannan tausa kare ne to dan Allah ka ji tsoron Allah dan uwa a matsayinka na magidanci an san namiji da kishi kuna gani kana gani fa manzon Allah ne yake faɗa sayyidina Umar yayi mafarki ya wuce ta wani kambareren gida a aljanna ya ga wata ma'ana jariya tana alwala ya ce wannan gidan waye aka ce gidan umar ne ya ce na shirin in shiga in leko maka don in zo in baka labari amma na tuna kai mutum ne mai kishi ya umar ya ce a alaika a garu ya rasu kai zan wa kishi ya manzan Allah ina maka gano mini a shirke kaga kishi aƙida ce ta namiji na gari duk wanda baya kishi matarsa sakare ne duk matar da bata kishin mijinta shashasha ce saboda haka yi tsoron Allah matan ka daban nasu da nashi daban shiga kuma ma dan me za a shiga gidan mutum ne ba tare da shi ba ai haramun ne haramun ne ka shiga gidan mutum ba ba mai gidan kuma in za su shiga shikenan za ka shiga kaida ga mai gida ga ka tamam in an gaisa lafiya lau ai na ga magana ta kare ko ya suwanci ya kaza to Allah sun yi alkhairi ko kuma to mun gode mun gode wannan shine haddi na musulunci ba musulunci bai hana ka shiga da abokinka gida ba ina muka fahimci wannan mahaifin ma'ana baban Anas ba na haihuwa ba ma'ana mijin babansa ummu sulaim umaisa ba abu talata lansari ba shi ya aure mahaifiyar Anas ba bayan baban Anas ya ki musulunta ya gudu ya mutu a can gurin Malik bai mutu a cikin musulunci ba da ake cewa Anas bin Malik din ai kun ji ba ce radiyallahu anhu ma ko kawai in an ce Anas sai a ce radiyallahu anhu saboda uban bai musulunta ba Abu Talha ne ya auri ma'ana mahaifiyarsa Ummu bint bint Malhan ina fata an fahimci abin da kyau to saboda haka in zai zo in zai taho ma'ana gida bayan sallar isha'i da sahabbai ke taho su ci abinci wanda ba su da abinci an gane ko ka ga da su yake shigowa har cikin gida a ci abincin kuma kuma a kawo musu abincin kenan kaga ba laifi bane ba ka shiga gidan abokinka amma tare da abokinka an gane ko ba laifi bane kuma taka ta kawo muku abinci amma ta sa hijabi ta kawo abinci ba irin zaman yan boko na shashashan zama ba a zo a zauna ba hijabi a tafi da ke kina nan shi na nan ana ana ana bude bakuna wannan ba musulunci bane wannan ba ku da kici bunsulaye ne ku an gane ko amma ya shigo gida da abokinka a sa muku abinci alhamdulillah ta gaisa ta tsuguna ne ko ta zauna akan kujera yasuwa ne duka dai maganar dai da bata saba musulunci ba jaje ko murna ko kuma tambaye juna an jima ba haɗu ba duk wannan ba laifi bane ba in ta gama kuma sai ta baku guri an gane ko in an ci abinci ko an yi abin da kuma sai ku fita shikenan amma kuma nan ne ya wuce sai an zo an yi abin da ba daidai ba Allah ya sauke na wannan ma dogon ta kadace mi ne
mi tambaye na cewa mu ne ma fi ya fi mu goma shi da maza
me yake so ya ce sai ma kun ya sai sai ma ɗaya daga cikin ɗayan nasa gidansa wanda gidan ya kai mu biyan kuɗi
cinikin bai ba ya isa bai ba bai ba wannan a wayansu iyaye suna irin wannan wayan ai haramun ne ka yi kyauta ga ɗa guda ɗaya ba kai wa sauran ba ko hadisi imam al-bukhari ai wani ya je gurin manzon Allah da ɗansa da kuma baiwa ko bawa ne ya ce ya annabin Allah ka shaida na ba ɗana wannan wannan baiwar ko bawa na manta dai namiji ne ko mace sai manzo Allah yake tambaye sa kana da yayaye bayan wannan sai ce eh sai manzo Allah to ni ba zan shaida akan ƙarya ba saboda haka in dai zaka yi kyauta sai dai kai musu kunnan doki gida zaka ba sai dai kai musu kunnan doki in ma sassaucin zaka mace na farashin ruwanka ne ai duke ka ce ko to amma sauran duk su ma ka musu haka ai manzo Allah ce shin ƴaƴanka duk ka ba su irin wannan kyautukan ya ce a to la inni la ashhadu ala zurim ni ba zan shaida akan ƙarya ba kenan kuskure ne fifita ƴaƴa maza ko mata akan kyautaka ba daidai bane ba in ka ba wannan ka ba wannan in baka bashi baka bashi Allah ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a kai a ƴaƴan naka baka san wa zai fi amfana ka ba in ka mutu ka bar duniya ta yi wanda kake ganin mutumin kirki na kusa da kai kuma ba zai amfane ka ba nawa aka irin wannan so da aka to ku ji tsoron Allah idulu baina auladukum ku adalci tsakanin ƴaƴanku ba a ba wannan gida in har aro ka bashi ya zauna to a rubuta aro aka bashi ya zauna shi ma wancan in ya taso in akwai gidan aram a bashi ya zauna da iyalinsa amma a rubuta takarda tabbacewa ba bashi aka yi ba aro ne kuma duk wanda ya tashi a bashi irin wannan aram in har zaka saida masa gidan miliyan 100 in ma zaka bashi a ce a miliyan 100 duk ruwanka ne amma sauran ayanka ka musu irin wannan tagomashi in ku ka san dukiyar ko gidan ba zai kai haka ba to kar kai wannan Allah yana kallon ku duk abin da za a yi kun ga dai mun ga fir'auna da annabi Musa ko wace irin dabara ce fir'auna bai ba ya tsira to duk abin da iyaye za su na zalincin ƴaƴansu ko matayensu ko tsakanin ƴan uwansu Allah na kallon kowa duk inda zaka je ka dawo kuma Allah ya gama sanin duk me kake tsarawa kuma Allah zai baka dama in ka gyara a nan gidan duniya shikenan in baka gyara ba kuma in ya kama ka zaka yi bayani sosai
Yanzu da shi kuma suna cewa tana da mata marayu akwai masu ciwon sikila cikin shi take nawa taimaka mata da addu'a da kuma taimaka mata da makarantar yara to kun ji addu'a dai wannan zamu iya yi ubangiji Allah ya ba su lafiya saka fara ce shi kuma taimakawar ga shugabanni nan akwai akwai kwamitin marayu su suka sanya za su mata muna miki addu'a ubangiji Allah ba ya yanki lafiya Allah ya saka fara ce kuma akwai abin da nake son dan yi lokaci shine dangane da dazi yan wasan same ni a gida na so a ce abin ya dan juma mun yi bayani sosai to amma abin bai samu lokaci mai tsawo ba dangane da abin da ya shafi ma'ana makabartu akwai abubuwa da matsaltsale da yawa kwamitin makabarta gaskiya ya bayani masu ɗimbin yawa wannan kuma ya kamata mu ji tsoron Allah makwancinmu ne gidanmu ne na gobe kaga bai kamata a ce kullum sai an zo ana ta magana a kawunanmu ba amma za ga alhamdulillah wasu garukan sun ci gaba za ka ga ana gyara makabartu ko mun dare ba a tsoron shigarsu ga hasola na gani ne makabartar unguwar hasola aka sa mata ko ina ko yanzu za ka je haske ne tarwaya ko ina kuma ko da bin da gawa ya kama cikin dare ba matsala an kewaye ta daga ga gurin ibar ruwa an mata ma bohol an gane ga tukwane kuma wadatattu ajiyayyu an gane wanda ko da ga na faskare ga tukwane ga kuma rijiya ba abin da za a bukata na matsala to su gaskiya ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala bai kamata a waye gari ire-iren makoman mu da ita ce gidanmu na hakika ba tunda yanzu fa anan gidanka na duniya dan shekaru zaka yi kankani can ne fa shine zaka zauna fa illa masha Allah wala Allah kai shekara dubu a gurin wala dubu uku ma tunda yanzu ba san kiyama za ta tashi wace rana to kaga ire-iren inda aka ce makwancin mu ne ne ya kamata mu gyara so ya kamata a ce magana ta gaskiya mun tsaya mun sa wannan kwamiti a gaba duk irin gudunmuwa da tallafin da yake bukata an an samu kuna ganin kasashen da suka ci gaba ma har wakafi suke yi na gurin wankan gawa saboda wani bako zai zo ya mutu musamman idan gari akwai donal hospital kaga yanzu mutum da ya daga kawai kuma dan uwan shi ya mutu a cikin binne ai kaga bai kamata fitar da shi kawai ba ko sai a mai sallah a binne to irin wannan zaka ga cewa ba su da gurin da za a musu wanka duk wannan aiki ne haƙƙi ne na kwamitin makabarta da aikin shi ne wannan in za a yi tsari kamata ya duk a yi irin waɗannan guraren a ce akalla an sami gida da inda duk wannan abin ya faru za a je a masa wanka ga likafani kuma wannan kwamiti dama alal akalla yana da dan wani abin da zai juya aljihunsa to ina abin ya kamata duk in za a tsaya a yi tsari abu ne na ci gaba an gane ko to amma ina roƙo da Allah da babban murya da Allah a ba su goyon baya in mun ba da kawunan mu ne wannan gun da ake cewa ka ba da taimako can fa za kai ka gobe ko ba ka bane ba nan ne fa mazaunan fa in ma dai baka mutu a garin Ningi ba makabarta wani garin za a kai ka wannan in an kai ka makabarta makabarta ma ta zo maka da kyau kenan in ba wani abu ne ya cinye ka ba in ba tsafi akai da kai ba akwai kuma ya hadari mutum ya kone ma ka rasa ina mutum yake baki daya so dan Allah mai ji tsoron Allah mu san in mun yi mun yi wa addini mu ne da kawo da mu baki daya saboda haka mu taimaka mu ba su goyen baya kuma lokacin ana aikin gayya irin wannan sai ka ware ka ba Allah an gane sai ka ware ka ba Allah in an ce za aikin gayya nan ne bulo mai siminti mai yashi birkila kuma ya ce shi baki daya ya ba da kanshi shi aikin ginin zai baki daya dan kwaba kuma yace shi kwaba zai baki daya wancan ya bada bulo wancan ya bada siminti wancan kuma sun ce mu haka zamu mu kuma namu sai kaga baki kankanin lokaci an yi aiki mai yawa kuma akwai muhusin daga cikin masu dama a cikin mu suke taimakawa a gari wani ya gina bohol a makabarta wani kuma ya je ajin ma'ana landuna wajen guda 100 misali ko 200 an gane ko kaga yadda ba za a shiga matsala ba sannan ya zamana cewa kuma su limaman masallaci na kan salawar kuma suna taimakawa suna ba da sanarwa da irin goyon bayan da su ma'ana kwamitin yake bukata da irin da tsare-tsarensu to dole na abin ya kamata da Allah mai iya iya wurin bakin gwargwado kuma da abin da ya kamata mu sani na addini mu sani kaga a irin wannan ne zaka tantance cewa su kansu kwamitin a ce a suna da orientation an musu samina akan harkar ma'ana gawa ya ake wankan gawa ko ya kuma ake sa mata likafani aka yi wani cewa sai a wani guda biyar ko shida haddara wani ko duk wannan bid'a ne ba inda manzo Allah ce likafa ne guda uku ne kadai ko mace ko namiji an gane ko ba inda ya wuce wannan a sunna duk in ka kawo wannan to bid'a kake ba gaskiya bane an gane ko kawai wannan yafi wannan girma wannan yafi wannan girma wannan yafi wannan girma an gane ku ba wani rawani ba wani babbar riga ba wani ciki ba wani dinki da ake ba komai a nemo allura a nemi za da allura kuma za da ita an gane ko duk babu wannan a gani ko sannan sunna ta nuna ga yadda ake tafiya da gawa sunna kuma ta nuna in za a shiga makabarta ga addu'a da ake assalamu alaikum dara qawmin mu'minin ko min almuslimina wal muslimat wa inna insha Allah bikum Allah yaqul an gane ko kuma in an je ga yadda ake hajja ma'ana ma'ana gawa a sawo ta ma'ana ta ta wajen kafafuwa an gane ko in za a shiga da ita a shiga da ita ma'ana bismillah ala millati rasulillah kamar yadda yazo a sunna kabari kuma ba a sanya danin sai tudin ya wuce dani daya an gane ko ɗani ɗaya kaɗai ake yi tudun kai ya wuce nan gudun in ya wuce wannan ya zama bida balle ka zo ga an yi gini ko an yi siminti haramun ne ba inda ake kabari siminti ba a daga tudun kabari ya wuce ɗani ɗaya balle ko a yi wani katanga haka a rubuta sunan allah cikin hajjiyawa na kwal duk wannan duk al'ada ce ta yahudawa kiristoci suke irin waɗannan sai wa'yansu ga suna masu da'awar musulunci su ma suna al'ada irin ta kiristoci an gane ko duk kuna gama wannan banta-bantan naku na banza in ɗan banza ne na shan bala'i ba ku sani ba to me amfani ai dan adam shine zai nemo kan sanyin kabari ba ni ban isa in nemo maka sanyin kabari ba kai zaka nemo kayanka an gane ko ai mai magana yana cewa la daril lil mar'i qabla al maut ko ba'da al maut yaskunuhu illa allazi qabla al maut bana'a ba wani gida da dan adam zai zauna in ya mutu sai gidan da ya gina tun yana gidan duniya da kanshi in kai ginin kwarai zaka dace da gidan kwarai in kai ginin banza zaka dace da gidan banza ba haka bane ba saboda haka duk yadda zaka yi wa kabari ka je ka sa wani suminti a sa ma'ana wani hadda wani karafa a sa dan guntun tiles ko a sa ma'ana wani menene wani wani wani allo da sunan mutumin duk wannan bid'a ce ba inda manzon Allah ya wannan kawai abin da ya tabbata a sunna manzon Allah a lokacin da aka bine dan uwansa ya dauko dutse babba ya dan dora a saman kabarin yace shi ma dan na gane kabarin dan uwana ba dan wani abu ba so wayannan sune dai abin da ya kamata mu sani to da izinin Allah ta'ala na san dai za a yi tsari mai kyau a hada abin da manyan gari shi kwamitin makabarta na ga kano har ma ya sai gare su na makabarta can an ba abin kulawa sosai an gane allah ya sa mu dace mu ji a ramma mun yi magana da yawa ko mu je mu je na eh wa da allah din ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن إن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير
na'am kamar yadda na faɗa mana jiya ita sunnar Allah da yadda kake cikin kaskanci inda ka bi Allah kuma zai daga da darajarka domin daman shine mai kaskantarwar shine ko mai dagawar an gane ko ba wanda ya sai ya baka matsayi sai Allah walillahumma malikal mulk ko tu'tul mulka man tasha da mulki irin wannan da kuma daukaka da bayan cikin rauni da Allah ne yake kawo su wanda in kun kalli da baya farkon musulunci ya addinin musulunci yake in za ka je gidan da manzon Allah ma yake sai kana menene labalabe saboda kar a ganka ba haka bane ba in mutum ya musulunta boyewa yake yi ba a sanya sanya musulunta sallah ma dole sai dai kowa ya a gidan shi saboda rauni amma ana nan da suka ba addinin Allah suka yi haƙuri me waye gari kuma an zo an waye gari musulunci shine a sama kafirci kuma shine a ƙasa to shine Allah yake cewa wa adallahu allazina amanu minkum Allah yayi alƙawari ga wanda suka yi imani daga cikin ku suka yi aiki na ƙware la yastakhlifannahum fil ardi wallahi Allah ya rantse ba bukatar sai Allah ya rantsuwa ko Allah zai gadan musu da ƙasa kamar stakalafa allazina min qablihim kamar yadda ya gadawa da wayancan na bayan su kuma Allah ya ce wala yumakkinanna lahum dinuhum allazi irtada lahum kuma Allah zai tabbatar musu da addinin nan nasu wanda sai zabar musu wanda ya amince musu Allah ya ce wala yubaddilanna lahum Allah kuma zai canza musu min ba'da khawfihim aman amanan ma'ana bayan tsoron su da aminci ya kafu na an yi takatabu munna suna tsoron da a baya kada mutane su danƙe su su musu ta'addanci amma da addini ya tabbata an zo an waye gari wannan duk abin ya canza ya zama su ake tsoro ba su suke tsoro ba amma wannan ya biyo bayan sai da suka yi haƙuri suka ba Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yake nuna mana duk abin da za mu yi haƙuri a rayuwa da izinin Allah za mu cimma nasara amma in ba za a yi haƙuri ba to ba za a cimma nasara ba Allah ya ce zai canza musu malamai suka ce duk lokacin da aka ce tabdili shine a ɗauke wani abu a kawo wani an gane ko kaga da menene a gurin da tsoro ne yanzu kuma Allah sai ya canza tsoron ya kawo menene amanan aminci da kwanciyar hankali da suna firgici suna firgici a rayuwa amma yanzu Allah ya tafi da wannan dama Allah ne yake amfani da bulalinsa guda biyu da yunwa da tsoro in kun saba masa sai ya muku bulala yunwa ko ya muku bulala tsoro to in kun dawo kun tuba kun gyara aikin kuma sai Allah ya janye wannan tsoron sai Allah ya janye wannan yunwa sai wadatuwa da komai ya zo kamar da muke a Najeriya a baya da ai muna cikin wadata ba yunwa ba kunci ba fatara ba tsoro daga nan zaka rike kayan kuɗi ka je ko ina kuma an san kuɗin ne ba mai tare ka ba mai maka barazana amma yanzu yana yiwuwa babu to me ya faru mun canza ne sai Allah ya canza mana to shi ne Allah yake cewa zai canza musu min ba da khawfihim amnan ma'ana bayan tsoro da aminci ya abuduna ni amma shine su bauta mini ni kadai la yushriku na bi shay'an kada su hada da komai shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani amma mai sharɗin falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashudun in kana so da bala'i ya shafe ka ko kana da bukatuwa ka daga hannu ka roki Allah Allah ya baka to shine Allah ya ce gashi nan falyuminu bi kai imani da Allah kada kai hada Allah da wani to in dai ka zama irin wannan to idan ka kira Allah Allah zai ji ka kuma Allah zai amsa maka Allah ya ce wa man yakfur wa man kafara ba'da zalika duk wanda kuma ya kafirce wasu malaman suka ce wannan kufurin ne duna kufurin bi mana duk wanda yake bautawa Allah tsantsa fa'ula'ika humul fasiquna wayannan sune fasikai sun bar hanyar Allah Allah ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah wa atuz zaka ku ba da zakka wa adiur rasula kuma manzon Allah la'allakum turhamun domin Allah ya ji kanku kenan kaga ina ake samun rahama shine a tsaye da sallah da ba da zakka sallah tana da matukar tasiri ga dan adam shi yasa yana daga cikin maganin bacin rai in ranka ya baci abu ya dugun zumaka kai alwala kai sallah raka'a biyu da kai za ka ji wannan damuwa ta tafi shi yasa ‘yan abuwa sun yi kunci sai manzo Allah ya ce arhina bi haya bilal kira mana mai sallah mu huta da wannan damuwa da muke ciki ka gani ashe ba kiɗa za ka sa ba irin ka ya ɓaci ba sigara za ka kunna ba ba a shari'a za ka yi ta yi ba an gane me za ka yi ka yi alwallah ka yi na fula raka a biyu manzo Allah ya waya ga wani ransa ya ɓaci ya dugunzuma manzo Allah ce na san wani abu da zai faɗa da abin da yake ji ya tafi kenan kaga wannan yake nuna mana cewa shi bayan Allah idan rikici ya same su ko bacin rai zikirin Allah ne yake lafa musu wuta ba ka Allah ya ce ba ala bi zikirin lahi ko da ambatan Allah ne zuciya take samun nasuwa amma kaga wai irin mutum ya baci sai ya kunna kida ko ya kunna sigari ko ya sha wai ai damuwa ce bare sha ganye wiwi to kaga shi ma ya zama menene wiwi din baki daya eh shine wiwi din ayyan zai ita ita wacce aciyawa ce ko ina ruwanta yanzu kai ne wiwi din eh kai ne wi wi wi wi an gane ko shi wancan ai ganye ne to yanzu ka zama wiwi me yasa saboda baka san alkhairin ka ba baka san sharrin ka ba in ka san alkhairin ka duk irin ka ya baci ko wani ya dugun zama maka ba hayaki zaka kunna ba ko yasa ya ce ai kai kogo ne sai da hayaki amma kan shedanu ko yawa amma kan mu'mine dai da ambatan Allah yake samun nutsuwa duk abin da ya cira maka zikiri isalatin annabi sai ka ji duk wannan bakin cikin ya tafi to ka saba wa zuciyarka da ranka in rai ya ɓaci ga abin da ya dace kai a shari'a kar ka yadda wai ka sa kiɗa shine sauki a gare ka ko a shari'a ko kunna sigari ko shan wani abu wai ka sha kwaya ka kwanta kai bacci wai sai ka tashi ka ji fresh ina wani fresh kuwa ai a rikice ma ka za ka ƙara jin kanka ai wannan fresh in shi ɗan ne yake raya muku walla ba wani fresh to shi yasa sallah tana da tasiri kwarai da gaske wa atu zakka ku bada zakka shi kuma kullun da Allah yake magana bada zakkan nan dukiyar ce ake samun tsarki a cikin ta in ana bada zakka ana tsarkake dukiyar kuma tana karuwa shi yasa malamai suka ce ita kalmar zakka tana da bada ma'ana biyu ko dai ka dauke ta zakka da matsayin tsarkaka yanzu kamar shuka ce ka zuba shinkafa ko gero suka fito ai kaga sai kayi gyara kai ka tsarkake ta ko sai ka cire ciyawa ka cire wani ka cire wani sai ka ba ya kwaya uku to zakka haka take wannan kazan wannan dukiyar da zaka bada ta zakka kamar kazanta dukiya ce to yanzu kamar ka wanke dukiyar kan ta dawo menene fresh sai kaga ta fi saurin menene girma kenan suka ce ma'anar zakka ɗaya kenan ko kuma abin nufi cewa zakka tana ƙara ma'ana annama ƙaruwa ci gaban abu ko dai tsarkaka ko kuma karuwar girma kuma kowanne yana ɗauka kenan in ina ba da zakka to yanzu kamar ina sa wa shuka ta taki ne kuma ina ce ina mata cira da ƙananan ciyayi da ƙananan shukokin sai in bar kwaya biyu uku don menene ta samu alawus ta samu balansin ta miƙe haka ne ko kuma a'a ka ɗauki ita kanta dukiya ana ba da zaka ne saboda ƙaruwarta duk abin ma- ma'ana ɗaya ce to shine Allah yake cewa di'ur rasula kuma manzon Allah kamar da muka yi magana jiya wa in tudihu ko tatadu in kun bi shi kun shirya ba wani ɗan a duniya da Allah ya faɗa masa haka in ba manzon Allah ba shi yasa kamar waccan ayar da Allah yake faɗa akan sahabban manzon Allah da wasu ke ganin sahabban manzon Allah ba su da kima to duk duniya wa aka faɗa wannan yanzu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu wajen gudanar da Qur'ani kai ɗaya kuma ka sai in an ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma mu'mini da wa ake da sahabbai ake ba da babanka ake ba da mutan dingi ake ba mutan dingi za su shigo baya idan sun zama amaru din su ma shi yasa kaga da Allah yayi taraddi akan muhajiruna yayi taraddi akan ma'ana ansar da aka zo baya fa aka ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabba kenan duk wanda ba muhajiri bane ba duk wanda ba ansar bane ba to yana karkashin wannan ayar shi yana da sharadi amma kun ga da aka yi magana muhajiru an bari sharadi shayi lil fuqara al muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ko ulaika mai Allah ce hum sadiqun kaga yan ajin farko kenan sai Allah ya ce ruk- aji na biyu walladhina menene walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim min qabl wa kenan wa'ancan yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يكشف نفسه فأولئك kaga a gida na ɗaya da gida na biyu an kawo sharaɗi babu wani sharaɗi an riga sun wuce sai aji na uku Allah ya ce wallazi na ja'u min ba'di wanda suka zo bayan muhajiruna da bayan ansar tun daga wancan zamanin har mu yaquluna rabbana ghfir lana suna cewa Allah ka gafarta mana wal ikhwani alladhina sabaquna bil imani ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan Allah karka sanya mana hasada ko keta akan wani sahabin manzon Allah ko wani magabaci duk wanda yake gillan sahabi Allah bai karba addu'a sa fasiki ne shi shine magana amma mafhumul aya an gane ko kaga kai baka samu da bauta ba sai ka zo kana taraddi da rahama ga wayancan mutanen ku gane inda abin yake ni yanzu ban isa in samu matsayi da Allah yake in samu din ba sai na taka wancan mataki wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana suna Allah ka gafarta mana wal ikhwani alladhina sabaquna bil imani Allah ka gafarta wa wa'anda suka riga mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ba za ka zama na kware ba sai ka cika wannan sharadin kai amma muhajir da ansar an bashi doka ne an riga sun gama to wannan shine abin da ya kamata kullum mu gane idan ka bi manzon Allah ya kamo ne to shine Allah yake faɗa wa sahabbai Allah ce wa alamu anna fikum duk duniya ko wanda ya sa faɗa masa wannan abu wannan kada ya ci falala a ce manzon Allah na cikin ku wa alamu anna fikum ku sani manzon Allah nan fa cakurukun dum yana cikin ku ko yanzu na cikin mutanen gine a'a ba ku isa ba wallahi ko makka da madina ma ne ba su isa samun manzan Allah ba ba haka bane ba to kaga kenan a ce manzan Allah na cikin ka ai ba karaman ni'ima bace ba shi yasa lokacin da manzan Allah ya raba musu waccan dukiya har wayan suna jin kaikayi ya annabin Allah ya muna bukata ka ba su linkin namu sai ya ce ku sani mutan duniya babbar riga ta ce ku mutan maka kuma suwaita ta ce e ciki zaka hada kai da babbar riga da e suwaita e suwaita ta fi morewa don kullun tana manna da jikinka an gane ko shi ne ke cewa ce mutan duniya bunjima ta ce amma ku mutan madina ma'ana suwaita karamar riga ta ce ya ce in sun tafi da raƙuma da shanu sun kada sun tafi gardukansu ko kuma da wala ku dawo gidanku da manzan Allah to kuma me yafi maka daɗi a ce yau in kana buƙatar ganin manzan Allah zaka je ka ga manzan Allah ka more kai tambaya ka more ka zauna ka more amma wani ka ya sai samu wannan to wannan kadai ya isa falala ga sahabban manzon Allah to shine Allah yake cewa ma'ana wa tiur rasula la'allakum turhamun saboda za ku samu rahamar Allah da jin kai Allah ya ce la tahasabanna alladhina kafaru imma dai bil bitta ko bil ya bi ma'ana la tahasabanna alladhina kafaru kar ku tsammanin wa'anda suka kafirce ko kuma la yahasabanna alladhina kafaru ko kuma ana su din ko ku ko su kar ku yi tsammanin mu'jizina fil ardi za su iya gajar da Allah sassa Allah ya gaji Mm-mm. Allah ma da ya sama ya kafsa ya bakwai da a kwana shida me yace wa ma masana min lughubin ba wani gajiya da muka yanzu Allah Yahuda ne suke cewa manzo Allah ya gaji ran Allah ya gaji ran asabar ko suke hutuwa saboda Allah ya huta shi ma yayi halitta yayi juma'a yayi yayi yayi yayi yayi wannan lahadi yayi litinin yayi talata da yazo asabar bai ba sai ya huta su ma suke hutawa an gane ko to ubangiji baya gajiya la ta'khudhu sinatun wala nawm gangade ko bacci ba kama ubangiji to shine Allah subhanahu wataala yake faɗa a nan gurin cewa kada ku yi tsammanin allazina kafaru wani su kafirce mu'jizina fil ardi za su iya gaje da Allah doran kasa wa ma'awahumun naru makoma su wuta wala bi isal masir tir Allah wadare a ce wuta ce makwancin dan adam harka ta baci a ce da nan ne makoman dan adam ai magana ta lalace Allah ka sauke na يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم نعم الله يا أيها الذين آمنوا يا كون سكي إيماني دا الله دا من ذنسى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم للين وباينكم ma'ana ku yangunku kwarkwarorinku in za su shigo gurinku lalle ne su nemi izini walladina lam yablughul hulma minkum da kuma yaran da basu kai ma'ana mafarki ba wanda basu zama baligai ba salasa marratin sau uku a rana bi ma'ana lokuta guda uku min qabli salawat salatul fajr da kafin sallar asuba an gane ko wahina tad'una thiyabakum min adh-dhahira da kuma lokacin da kuka aje tufafinku saboda zafin rana bi ma'ana lokacin kailula ومن بعد صلاة العشاء دباين صلاة العشاء ثلاث أورات لكم وإن اللوكتا الله يكرا سدع الأورا ني أقولنكم سوى داك حتى يعلنكم كنانا واند بسبلغ با دا يعلنكم ما سمكو هدما أجدا ما سوين كي وين كي دشارا توللين كو ذات زو قولنكم إن ذات شغو دايكين كو فالنكم للي سنم إذن أولا لوكتا قداوكم kenan in ba wannan lokutan guda uku ba babu laifi an gane ku amma a wannan lokutan guda uku haramun ne lokacin farko shine Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa kafin sallar asubahi kaga me ake kafin sallar asubahi a kwanci ake ana bacci sannan kuma da lokacin kailula ka dawo gida saboda zafin rana kana dan hutawa zaka tuba kayanka wala Allah daga kai sai dan fan ko kuma sai gajeren wando wamin ba da salatul isha da kuma bayan sallar isha kaga an shiga gida kenan ko mutum ya san ya ga mu'amalar waje ya shiga gida baki daya Allah ce salasu auratin lakum wannan lokuta al'aura ne saboda al'aura shine ma yasu ma mata su idaru iya minka shine abinda in an gani zaka ji babu dadi Allah ce laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna amma ba matsala tsakanin ku da su idan ba wannan lokutan guda uku bane ba kenan yaron ka mai maka wanke wanke ko mai cefa nan gida in ba a lokutan nan guda uku bane ba babu laifi ya shiga ya fita saboda lokacin da bila hada kamar safiya mai gida ma ya fice ko ba haka bane ba an kama hidindimin gida wanke wanke shara da sauransu kaga dan ya shigo gida a lokacin ba sai ya nemi izini ba an gane da shi din da kuma wa da kalamin yaro wanda bai balaga ba to Allah yake cewa hunna tawafun na'am ba da hunna tawafuna alaikum bi ma'ana wannan masu muku hidima ne masu kai kawo a cikin ku ne ba'dukum ala ba'din wannan sashin ku yake wa sashin hidima kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat haka Allah yake muku bayanin dokoki da ayoyi nashi wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima wa idza balagal atfal minkum al-huluma to wa'annan yaran da aka ce a dazu za su iya shiga gida in daki falo ko kuma ma'ana talakar mutum ko ma'ana dakin ajiya ko dakin mama ko dakin anti cewa in a lokuta guda uku na su nemi izini to in ku ba a lokuta guda uku bane ba to falyasta'zinu da ya nemi su nemi izini kamar da muka yi a baya kamar ta'azana alladhina min qablihim kamar yanda wanda suka bace su suka yi kun ga ai mun karanta a can baya ko in za ku zo gida ku yi sallama ku nemi izini haka ne to in ƴaƴan kuma sun kai baligai sun kai mafarki to haka su ma za su to Allah subhanahu wataala ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum lakum lakum ayatihi haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima ku kalli tsari daban kaye na musulunci musulunci ba inda ya bari komai musulunci akwai babu shi yasa musulunci rayuwa ce duka a dunkule ba kowane addini zai burge ka ba irin addinin musulunci addinin musulunci shine a gona shine a kasuwa shine a gurin sana'a shine a neman kuɗi shine a neman girma shine a cikin gida shine a makabarta shine a wankan mutuwa shine a komai kawai in ka ga baka sani baka tambaya bane ba an gane ko yanzu kun ga wannan wani zai doki abin kamar karamin abu to wannan shine tsari da ban kaye na shari'ar Muhammadu Rasulullah Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya kun suka ba da gaskiya da Allah lalle ne wannan lamul amr ce inji malaman tafsiri ai umari ne li yasta'zina li yasta'zikum li yasta'zinkum lalle ne su nemi izininku wa'anne alladhina malakat aymanukum wa'annan ku yangun naku wa'annan kwarkwarorin naku walladhina lam yablughu hulma minkum da yaran ku wanda ba su kai mafarki ba daman abinda ake gane dan adam ya balaga ko fitar gashin mala ko na hamata ko mafarki an gane ko wannan idan mutum ya kai wannan ya zama baligi namiji ne ko mace kawai ita balaga dai wasu lokutan tana tasiri ga abinci tana tasiri kuma ga bi'a gurin da yake akwai zafi da yawa zaka ga ba a balaga da wuri gurin da yake ma'ana kurmi ne ana ruwa sosai ana balaga da wuri sannan in akwai abinci ce ma mai kyau ana balaga da wuri in akwai talauci da yunwa ba a balaga da wuri an gane ko saboda haka to abin yana danganta ga yanayin guri da kuma yanayin abinci an gane za ga ƴaƴan da suke jin daɗi da wuri suke balaga za ga ƴan ƙanana ne a maka makajin gidan gona an gane ko amma in akwai yunwa kullum za ga mutum a tsamure a tsoke an gane kuma ga rana tana ga talauci ga yunwa ga rashin ƙoshi kuma ga rana sama kaga rana ciki rana waje to kaga girma ba zai da wuri ba an gane ko amma wancan ga sanyi a ciki ga kuma sanyi a ina a AC kaga dole ya rarrafan kan kafin ne za ka yanzu ya girma kamar dan agwagwa to za ka to kaga wannan ya hu balaga da wuri an gane to shine ka'ida dai malamai suke cewa wannan shine zabidi kawai dan suna cewa shekara 15 to amma ana samu yanzu wani din yana yin mafarki ko ta fara jinin al'ada ko gashin mara ya fito mata ko na hamata in abubuwan suka bayyana to ta zama baliga shi ma in gashin mara ko wani hamata ya fito masa ya zama baligi yanzu alkalami ya hukan shi saboda haka sai a ji hankalin to kai kai ka zama mutum yanzu fa kai ni da kai dai ne fa ka shiga hankalinka yanzu duk abin da ana rubuta maka kada ka dauka har yanzu kana cikin kuruciya dan ka dan tsoro a'a ka balaga kai ma yanzu aiki ya hau kanka a fada wa yarinya haka a fada wa yaro haka ya san cewa yanzu riga girma ta haushi an gane saboda haka yanzu inda komai ba dole bane yanzu komai dole ne to shine mafarki ɗayan ne daga cikin alamomi na me na balaga shi yasa Allah ya ce wallazina lam yablughul hulma minkum da wa'anda ba su kai mafarki ba kaga can kuma Allah ya ce wa idza balagar adfal minkum menene alhulma nan wa'anda ba su kai mafarki ba da yara da kuyangunku da yaran gida masu muku aikace aikace da kuma wa'anda ba su kai mafarki ba in za su shiga gurinku su nemi izini amma a waɗannan lokuta guda guda uku amma in ba a lokutan nan uku ba babu laifi laisa alaikum junahun wala alaihim ko babu laifi su shiga ko ba su nemi izinin ku ba saboda lokaci ne wanda ba mai matsala a cikin shi ba to shine Allah subhanahu wataala yake cewa na yake cewa ma'ana laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna babu laifi tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd ai masu muku hidima ne kai kawo shine tawafun da yake kai kawo ya shiga nan ya wuce fa ne share min gune min mofin dola min girki min kaza min kaza cire min wannan agu duk wannan shine mene tawafuna alaikum masu kai kawo a cikinku an gane ku ba'dukum ala ba'dukum min ba'din ba'dukum ala ba'din kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa wannan izina ce wannan darasi ne ayar Allah ce kaga duk wani abin da zai bata maka rai musulunci yana kare maka maimakon kawai kana zaune a gidanka baka tsammanin mutum zai shigo ba kawai sai ga mutum a kanka kafin ka janyo abu ka rufe kaga ai ya cutar da kai ko ba haka bane ba ko matar aure ce ta zauna da kace ma'ana sai wanda waya kawai sai ga wani kato ya fado an gane ko kafin ta jawo hijabi ta makala kuma an shiga matsala to shi yasa ake buƙatar cewa lalle ne in za a shiga ai sallama kaga da kaji an yi sallama dama in kana buƙatar shigo mutum sai ka kinsa ba za ka ce in shigo ya shigo din ba tukuna sai ka gama gyarawa ko in matar aure ce kuma za ta zabura ta dauko hijabi ta sa amma rashin yin sallama ka gama na wai kani yana shiga gidan wa irin wannan kaɗan ba daidai bane ba kamar da ake a ba irin wasan kanin mijin nan na banza na wafi ko duk wannan kuskure ne ba daidai bane ba a daina to shine Allah ce wa idza balagal adfalu minkumul hulma amma idan yaran naku wa'ancan da aka cewa ba lalle bane ma'ana su shiga gidanku sai sun nemi izini amma lalle ne kadai a lokuta guda uku to su ma yanzu in sun zama baligai sun kai mafarki falyasta'zinu su ma su nemi izini kamar sta'azana allazina min qablihim kamar yanda wa'anda suka gabace suka nemi izini ai mun gansu a baya ko kenan kaga yanzu in dai danka ya kai baligi to dole in zai shigo gurin ka ya sallama ya nemi izini in zai shiga gurin mamansa ya sallama ya nemi izini duk da ɗanta ne ai akwai yanayin da ba so ya ganta ba ko ba haka bane ba duk da ita ce ba za ta so ta ganta a wani yanayi ba duk da ita ce ma'ana mace kai ba duk da ɗanka ne akwai yanayin da ba za ka so ɗanka ya ganka ba ko ba haka bane ba ko ya ganka da matarka an gane duk akwai wannan yanayin to kaga idan ana sallama za a kawo da wannan kaikayin in ya gani shi kansa ba zai ji daɗi ba kai ma kuma da gani ba za ka ji daɗi ba kaga duk an sa ku cikin menene kunci da damuwa to shari'a ba ta son ta bar dan adam da kunci da damuwa sai ta tura wannan kuncin da damuwa saboda in aka ce gidanka ne ai abin da kaga dama za ka yi ba ka tauƙayin komai ko kana tauƙayi ko za a shigo sai da izininka to shi yasa ma kaga in san samu ne kullun gida ya zama a kulle kawai sai an kwankwasa waye sannan a buɗe wannan ya fi amma irin wagawa gan gidajenmu ga ɗakin wa ga ɗakin gane ga gidan gado to kaga ai wannan baya ba zai yiwu ba ko so saboda haka in ka samu dama ka bar gidan gado kawai ka koma kai ma ka gina naka ka ci karanka ba babbaka in kana son mata ka zama safe to shine Allah subhanahu wataala yake cewa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa bi ma'ana wa'annan dukannin ayoyin Allah ne kuma dokokin Allah ne in an ci ayatullah ai hukumullahi hukuncin Allah ne duk wanda bai yi kuskure bai ba to ya taka dokar Allah kuma Allah ya ce man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsahu duk wanda ya taka dokokin Allah ya zalunci kansa shi yasa a rayuwa tana gaban Allah da sunnar manzon Allah in ka bi Allah ka bi manzon Allah to ka tsira kai ne kai ba ba gidaje bane ba kai dan birni ne amma duk wanda baya bin dokar Allah hukuncin Allah wannan shine ba gidaje a ko ina yake kuma dan kauye ne an gane da kyau ko to shine Allah yake cewa wallahu alimun hakim Allah masani ne in kun bo nan dokoki nashi na shigar gida da sallama ya sani hakimin kuma shine mai hikima yadda ya tsara muku wannan tsari an gane shi yasa kaga a musulunci ko sallama kai a gidan mutum shari'a ba ta ce ka kura ko ba gidan gido ba in kai sallama sai ka juya haka kar ka ga fitowar shi saboda wala Allah sai a soro zai gama kintsawa an gane ko kaga amma in kawai kai sallama kuma ka tsaya gobe gidan daram haka to kaga in ma bai gama gyare gyare ba za ka ganshi a wannan yanayi amma in kai sallama ya ce wa alaikum salam ga nan zuwa me ya kamata ka yi sai ka juya gefe an gane ko sai ya fito tukuna sai ka ma'ana juyo amma kaga an yi sallama kuma an je an sa kofar gida kir a gaba wannan ba daidai bane gaskiya sai dai idan sallamar da kai ma'ana ta neman izinin shiga ce in ta neman izinin shiga ce to kaga wannan babu damuwa Allah shine mai masanin idan mun bi dokokinsa kuma Allah shine mai hikima da ya tsara mana wannan tsarin rayuwa tsakanin mu kaga dai wannan mu aka idan a taimakawa kuma dan samun zaman lafiyar mu dan kwanciyar hankalin mu ne akwai abin da in ka gane har ka mutu ba zai fita a kwakwalwarka ba ba haka bane ba ko shi da aka ganshi a yanayin ko kai da ka gani a yanayin me amfanin haka to shi yasa kaga musulunci ya bi komai ya ya toshi shi yasa kaga hatta hatta harka ta iyali musulunci yake nuna cewa in za a yi hakar harkan nan a samu guri mai nutsuwa an gane ko Allah ya soke wato duk in tsarin ba abu tsarin Allah ba ana wahala ko yaya kake da su to lalle ne ka ware musu gurin su daban kar ka yadda ana ana badodara in ana wannan badodara wata ran ku zai baci wallahi za su ba ku mamaki ko ina ga shekara ɗaya biyu an samu wani kilbe na yawa a facebook wannan kaɗai ya ishe zama darasi a gudan magidanta wallahi ka gane cewa lalle ne yaran nan fa suna da wayo sun san ko me yake faruwa ai kuna gani in sun dawo gida suna wasan makaranta ko a ce kai ne malam wani kai ne malam wani ba kuna gani suna yi ba yara kanana ko to kai ma haka za a yi wasa kai da akan ka kai da umma Allah kuwa zai ce ga yadda umma take ko da ga yadda baba yake yi a to Allah ya samu dace duba da yanayi na lokaci na'am mata mai malam na malam Ismail ta da take complain na marayunta masu sikila ku sami kwamitin marayu a darasin mata na gobe na safe kwamitin tafsiri kai matar ɗazu da ta yi magana ta je masallaci na nefa gobe da safe za ta game da kwamitin tafsiri insha Allah Allah subhanahu wataala ya taimake mu baki daya zan takaita a nan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladansa na kuskure kuma muna da kwani subhanahu wataala ya fi mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم